دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وتركنا على محجة بيضاء على طريقة واضحة جراء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فمن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا اللهم فصل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم ورضي اللهم عن آله وصحابته وأهلنا اللهم على سنته وأمتنا على ملته واحشرنا في زمرته مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا أما بعد قال الله تعالى إن عدة الشهور عند الله إثنى عشر شهرا ألا وهي المحرم صفر ربيع الأول ربيع الثاني جماد الأولى جماد الآخر رجب شعبان رمضان شوال ذو القعدة ذو الحجة إن عدة الشهور عند الله إثنى عشر شهرا يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم وهي ذو القعدة ذو الحجة المحرم ورجب منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم أي كما يقول العلماء التفسير فلا تظلموا فيهن أنفسكم أي بارتكاب المعاصي فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين وقال تعالى والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ويقول عليه الصلاة والسلام فيما رواه مسلم ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله تعالى من هذه الأيام قالوا أي الصحابة قالوا ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم muna somawa da miƙa godiya ga Allah ta'ala kamar kullum muna ƙara gode mishi muna kuma ƙara tsarkake sunayensa masu tsarki haka kamar kullum mukan yi addu'a a irin wannan lokaci mai albarka a wannan yini mai albarka a wannan wuri mai albarka kowane ɗaya daga cikinmu a nan yana da bukatunsa na alkhairin duniya da lahira wanda Allah ta'ala ya san su to muna tawassuli da wannan zama Allah ta'ala ya kalle mu da kallon rahama ya biya mana dukkan bukatunmu na alkhairin duniya da lahira haka kuma muna roƙonsa da rahamarsa ya kalle mu da kallon rahama ya gafarta mana zunubanmu baki ɗaya tsira da amincin Allah su ƙara tabbata ga fiyayyen halitta abun sonmu abun koyinmu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da iyalansa da sahabansa baki ɗaya yan uwa masu girma babu shakka wannan karon wurare da yawa da ake karatuttuka na addinin musulunci da masallatai da yawa da ake hutubobi irin wannan kai ka ce a shekarun baya ba a cika damuwa da lura da waɗannan kwanaki na goma ba kamar yadda aka damu da su a wannan karin wannan abu ya yi kyau sosai mun barori irin wannan na hutubobi tun ɗaya ga wata tun ana cikin watan zulqa'ada ake ta hutubobi akan watanni masu alfarma akaitai akaitai har kuma Allah ta'ala ya shigo ya shigo da mu cikin waɗannan kwanaki guda goma na farkon zulhijja haka dai aka ci gaba da bayanai haka majalisi na ilimi ni kai ka ce da duk shekarun baya ba a yi abu irin wannan ba wannan karan an yi maganganu an yi bayanai an ja hankula na mutane sosai da sosai game da waɗannan kwanaki da irin alkhairai da ke cikinsu da albarkoki da ke ciki kuma alhamdulillahi alhamdulillahi kiraye-kiraye da ake ta yayi ta'asiri domin dewa wuraren karatuttuka ko a masallatai ko a majalisi na ilimi za ka ga an dakatar da duk wani karatu kuma babu abin da ake sai tattaunawa akan waɗannan watanni guda hudu da tattaunawa akan waɗannan kwanaki guda goma wannan abu ya yi kyau allah ta'ala ya ƙara mana albarka baki ɗaya ganin yau ko biyar ne ko hudu ne yau nawa ga wata biyar ga wata abin da ya rage mana a cikin waɗannan kwanaki kwanaki ne guda biyar to sai muka ga bari mu yi wani abu na cikewa tunda daga wannan jumu'ar kamar kuma babu wata jumu'a sai bayan sallah babu wata jumu'a sai bayan sallah kai ka ce ba dun dai sunna ce ta manzon Allah ba kuma haka al'adar take da sai mu ajiye komi ba sai an hau mambare ba haka mu yi wani irin abu wata irin tattaunawa yadda kowane ɗaya daga cikin ma'anan zai ji ya gamsu ya fahimta abinda kawai ya rage aiki aiki saboda haka hudubarmu ta yau kamar yadda aka ji tana magana ne akan waɗannan watanni guda hudu kai tsaye kuma tana magana ne akan waɗannan kwanaki guda goma akwai abubuwa da yawa da ake bukata a lura da su a aikata su domin cin nasara da alkhairai da albarkoki na waɗannan kwanaki guda goma kai ka ce abun tsoro ne babba a ce yau ga mutum musulmi an shiga watannin nan masu alfarma tun daga zulqa'ada zulhijja muharram kaga duk watanni ne masu alfarma guda uku a jere kamar yadda Allah ta'ala ya mai da su watanni ne masu alfarma guda hudu uku jere guda ɗaya kuma daban watan rajab watan bakwai kenan to abin tsoro ne a ce yau ga mutum musulmi an shiga waɗannan watannin da shi lami lafiya aka zo aka shiga waɗannan kwanaki guda goma na farkon zulhijja yana lami lafiya amma bai iya yin wani abu wanda a irin waɗannan ayyukan allah ta'ala zai so shi a waɗannan kwanakin ya iya yin wani abu da allah ta'ala zai gafarta mishi zunubansa baki ɗaya a irin waɗannan kwanakin Allah ma ya mayar da shi ya zama ɗan aljanna ana mamaki saboda haka yan uwa masu girma kamar yadda na ce abubuwan suna da yawa amma a takaice ga guda bakwai daga cikinsu abu na farko ana buƙatar kowane mutum musulmi ya iya tantance watanni masu alfarman nan guda hudu ko da baka haddace ba watannin musulunci to amma dai ka iya tantance waɗannan guda hudu in aka ce tantance abu ka iya gane an shiga wata mai alfarma ka iya gane ana cikin wata mai alfarma ka iya gane an fita wata mai alfarma bai yi ba a ce yau ga musulmi balagagge a shiga wata mai alfarma ana cikin wata mai alfarma bai sani ba a fita wata mai alfarma bai sani ba babu shakka babu wanda ya ce haddace watannin musulunci da larabci irin waɗannan al-muharram as-safar al-rabiul rabiul awwal rabi a ce dole sai mutum ya haddace su amma abinda ake magana akai tantance watanni masu alfarma lallai ne mutum ya iya tantance su waɗannan guda hudu watan goma sha ɗaya na musulunci zulka'ada watan goma sha biyu na musulunci zulhijja watan ɗaya na musulunci almuharram da watan bakwai na musulunci a rajab wannan abinda ake bukata kenan ga kowane mutum musulmi abu na biyu akwai bukatar girmama abinda allah da manzansa suka girmama wannan dole ne wannan wajibi ne kaji na farko dai ana son abinda ake bukata ne amma wannan na biyu dole ne wajibi ne akan kowane mutum musulmi ya girmama abinda allah da manzansa suka girmama Allah ta'ala ya girmama waɗannan watanni guda hudu har ma ya yi musu suna ashhurul huru ashhurul huru watanni masu alfarma ai kai ma ka san abu mai alfarma akan ce ma sarkin musulmi mai alfarma sarkin musulmi kamar ka'aba haram ne ɗakin Allah haram idan guda ɗaya ne a ce masa haram abu mai alfarma idan suna da yawa a ce huru a aikin hajji za ka haɗu da mutum sai ce maka zan tafi haram zan je haram ko na fito haram ne yana nufin ya fito ka'aba haram wuri ne mai alfarma duk abin da yake mai alfarma ne a wurin allah ta'ala to duk wanda ya taɓa alfarmar wannan abin ana tsoron shi ma allah ta'ala zai keta alfarmarsa duniya da lahira kamar alkur'ani sittin abu ne mai alfarma masallaci wuri ne mai alfarma saboda haka wajibi ne akan kowane mutum musulmi ya girmama abin da allah da manzansa suka girmama allah ta'ala ya girmama waɗannan watanni guda hudu ya musu suna watanni masu alfarma manzo allah sallallahu alaihi wasallam ya yi bayani a kansu ya tabbatar da girmansu da kimansu sannan Allah ta'ala ya girmama waɗannan kwanaki guda goma na farkon zulhijja wanda baka da kwanaki irinsu a duniya baki ɗaya mazalla sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da haka ya yi bayaninsu saboda haka dole ne kowane mutum musulmi ya girmama abin da Allah da manzansa suka girmama Allah ta'ala yana cewa zalik wa man yu'azzim sha'air Allah fa innaha min taqwal qulub haka abin yake duk wanda ya girmama sha'airullahi abubuwa alamomi na addinin Allah na addinin musulunci to yin hakan yana daga cikin tsoron Allah zuci kenan duk wanda bai girmama su ba kamar ba shi da tsoron Allah baya tsoron Allah kuma Allah ta'ala ba zai kyale shi ba abu na uku akwai buƙatar nisantar zunubai nisantar zunubai babu shakka kowane lokaci ma dole mutum musulmi ya nisanci zunubi amma abin ya fi tsanani a waɗannan kwanaki ya fi tsanani a waɗannan watanni guda hudu yanda idan ka saƙo Allah a wani wata girman zunubin ba daidai yake ba idan ka saƙo Allah a cikin waɗannan kwanaki a cikin waɗannan watanni shi sa Allah ta'ala da yake maganar watannin sai ya ce fala tazlimu fihinna anfusakum kada ku zalunci kawunanku a cikin waɗannan watanni masu alfarma abin sha'awa malaman tafsiri ƙarƙashin ayar fala tazlimu fihinna anfusakum sai su ce ai birtikabil ma'asi kada ku zalunci kawunanku a cikin waɗannan watanni masu alfarma da aikata zunubi saboda haka wajibi ne a nisanci zunubai a kowane wata amma abin ya fi tsanani ya fi tsanani a cikin waɗannan watanni masu alfarma ya fi tsanani a cikin waɗannan kwanaki guda goma da muke ciki ba sai mun tsawaita bayani ba saboda lokaci abu na hudu ana buƙatar a yawaita ayyukan ibada a yawaita ayyukan alkhairi a cikin waɗannan kwanaki a cikin waɗannan watanni musamman waɗannan kwanaki da muke ciki babu kwanakin da Allah ya fi so bawa ya yi masa wani abu na ibada kamar a cikin wannan kwanaki da muke ciki babu kwanakin da Allah ya fi so a yi wani abu na alkhairi kamar a cikin waɗannan kwanaki da muke ciki sallallahu alaihi wasallam ya yi bayanin haka ma min ayyamin al'amalu salihu fihim ahabbu ila Allah ta'ala min hadhihi al-ayyam babu Allah ya fi so ya ga an yi masa aikin ibada a cikin waɗannan kwanaki fiye da kowane lokaci ya fi son ya ga an yi aikin alkhairi a cikin waɗannan kwanaki fiye da kowane lokaci wanda ba waɗannan kwanaki guda goma ba saboda haka yanwa masu girma muna kira da babban murya kowa ya yi iya abin da zai iya yi wajen yawan aikata ayyukan ibada ka yawaita aikin ibada a cikin ibadoji ayyukan ibada wanne ne ya fi maka sauƙi kaitai kaitai akwai waɗanda Allah ya yassara musu yin azumi na nafila su yi tai ku yi tai akwai wasu salloli za su iya yi duk abin da ya yassara maka na ibada kaitai duk abin da ya sawwaka maka na aikin alkhairi kaitai a yawaita ayyukan alkhairi a yawaita ayyukan ibada a cikin waɗannan kwanaki guda goma abu na biyar yawan faɗin la ilaha illallah wahdahu la sharikala lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir la ilaha illallah wahdahu la sharikala lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir ka yawaita faɗin wannan ka yawaita faɗin wannan dare da rana safa da yamma ko da yaushe wanzu Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar mana da cewar khairu du'a du'a'u yaumi arafa mafificin addu'a duka duk babu wani lokaci da idan ka yi addu'a addu'an nan ta fi alkhairi ta fi soyuwa a wurin Allah ta'ala kamar ranar arafa tara ga wata tara ga wata tara ga wata zai kama talata kenan inda so shine samu kowa ya tanaji abinda duk zai tanada kowa ya yi wani abu na shiri ranar talata tun daga fitar alfijir har rana ta faɗi to ayyuka ne na ibada ayyukan alkhairi da kuma yawan faɗin da yawan addu'o'i a yawaita addu'a a yawaita addu'a a yawaita addu'a sannan kuma a yawaita faɗin la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace khairu du'a du'a yawmi arafa mafificin addu'a duka shine mutum yayi addu'a ranar arafa sai kuma ya ce wa khairu ma qultu ana wa nabiyuna min ba'di la ilaha illallah وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير yace kuma mafi alkhairi duka abinda ni annabi muhammadu nake faɗi ranar arafa tun daga farkon waɗannan kwanakin da kuma ranar arafa babban abinda na fi faɗi ni da kuma annabawa da suka zo gabanina dukkansu abinda kowannensu yake yawan faɗi ranar arafa shine mai la ilaha illallah wahdahu la sharikala lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir wannan ya ishe ka ma ya ishe ka a hadithin muslim da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake bayanin falalar faɗin wannan falalar daga ƙarshe sai ya ce duk wanda ya faɗi wannan addu'ar la ilaha illallah wahdahu la sharikala lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir ayini ya faɗa sau ɗari kana musulmi Allah ya baka iko ka iya faɗan wannan sau ɗari to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a duniya baki ɗaya babu wani mutum ɗaya da zai zo da wani abu da ya fi naka alkhairi da falala a wurin Allah subhanahu wa ta'ala sai mutum ɗaya sai mutum ɗaya kuma kun san wane ne na sai wanda ya fi ka faɗi kai ka faɗa sau ɗari to babu kamar ka duk duniya duk abin da mutum zai bai kai ka ba duk abin da mutum zai bai kai ka ba wanda kawai zai kai ka shine wanda shi ma ya faɗi la ilaha illallah wahdahu la sharikala lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir sau ɗari wanda kuma yake so ya fika ya faɗa ko da ɗari da ɗaya to ya fika wannan kuma ya nuna maka ƙofar a buɗe take za ka iya yi sau dubu sau dubu ni da zan ba da shawara kowane ɗaya daga cikinmu a nan ya lizimta wa kansa musamman ranar arafa sai ka yi la ilaha illallah wahdahu la sharikala lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir sau dubu kowace sallah ta farilla ka faɗa sau dubu bayan sallar asuba sau dubu bayan sallar azhar sau dubu bayan sallar la'asar sau dubu sallar maghrib sau dubu sallar isha'i sai mu ga wanda kuma zai fi ka abu na shida kusa da ƙarshe yan uwa masu girman azumi ranar arafa a yi azumi ranar arafa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya yi azumi ranar arafa azumin ranar arafa yukaffiru zunuba sanatai sanatai yana kankare zunuban shekara biyu madiya wa mustaqbila shekara ɗaya baya shekara ɗaya gaba wata rana malam yana mana bayani da daɗewa a karatun zaure ya ce shi abinda yake fahimtar sallallahu alaihi wasallam ya ce azumin arafa yukaffiru dhunuba sanataini yana kankare duk zunubai na shekara biyu ne ya ce shekara ɗaya baya madiya da shekara ɗaya gaba sai ya ce Allah hikimar mazan sallallahu alaihi wasallam sai ya bar abin nakira nakira bai ce almadiya wal mustaqbila ba ko an fahimci karatun bai ce al-madiya ba bai ce al-mustaqbila ba malami ce shi abin da yake fahimta yake gaya mana Allah ta'ala zai iya zunubanka na baya shekarunka yanzu 46 sai ya duba a shekarunka 46 tun lokacin da ka balaga wace shekara ce ka fi yawan zunubai Allah cikin rahamarsa sai ya ɗauki wannan shekarar ita ce za a maka kafarar zunubanka an gafarta maka in kuma za ka ƙara wasu shekaru nan gaba sai ya duba wace shekara ce Allah ya sani wallahu ya alamu wa antum la ta'lamu ya san gaban wacce shekara ce za ka fi zunubai sai ya gafarta maka tun ba a je ba saboda haka akwai buƙatar a yi azumi ranar arafa hadithin ya tabbata kafara ta zunubai shekaru guda biyu ɗaya baya ɗaya gaba abu na ƙarshe yan wa masu girma akwai buƙatar a yi layya yadda nake ganin mu nan da so shi ne samu kowa sai ya yi layya kowa kowa sai ya yi layya akwai buƙatar a yi layya mutum ya yi duk abin da zai iya yi ya yi ƙoƙari duk yadda zai yi da yardar allah ta'ala ya samu ya yi layya akwai alkhairi akwai falala akwai albarka banda ladar tukuna manzon sallallahu alaihi wasallam yakan ce mana sunnatu abikum ibrahim sunnar babanku kenan annabi ibrahim millata abikum ibrahim in ji allah ta'ala aqida al'adar sunnar babanku annabi ibrahim huwa sammakumul muslimina min qabl shine fa ya mana suna musulmai shine sai sahabai suka dabbi to ya rasulullah idan muka yi wannan me za mu samu sallallahu alaihi wasallam yace kun bi sunnar babanku annabi ibrahim sannan kuma kowane silin gashi na wannan ragon kana da lada duk kwayan gashi silin gashi na rago kana da lada silin gashi miliyan nawa ne a jikin rago saboda haka kaga akwai falala akwai lada akwai alkhairai masu yawa don allah don allah don allah kowa ya yi ƙoƙari ya layya akwai wata irin shagwaba da mutane suke yi haka kawai mutum sai ga kamar shi layyan baya kansa musamman irin matasa matasan nan da yawa waɗanda suke da mata ɗaya ba su haihu ba sai su ga kamar babu layya a kansu wasu ma masu ‘ya'ya ɗaiɗai ba za su yi layya ba ko da suna da ikon yi sai su dinga sa ido alhaji wane ya ba su su kamar ba su kai layyar ba bare kuma uwa uba wanda bai yi aure ba kuma yana da wadatar sai ji kawai layyar ba ta kan shi don allah a yi ƙoƙari a yi layya duk wanda ke da ikon ya yi layya ya yi babu wani uzuri ka yi kawai ka yi yin yafi amma kuma idan mutum ya yi ya yi ya yi ƙoƙari nan ya buga gabas yamma kudu da arewa abin ya gagara abin ya kai la haula wala quwwata illa billahi to shikenan sai ya haƙura amma kuma ya kwantar da hankalinsa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi masa layya ya yi masa layya ai alaihi salatu wassalam bil mu'minina ra'ufur rahim laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum ba zai bari ba ba zai bari kai wani abu da zaka cutu ba harisun alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim sallallahu alaihi wasallam saboda haka wata rana zai layya alaihi salatu wassalam sai yanka raguna guda biyu manya manya da ya zo kan na biyu ya faɗi bismillah allahu akbar sai ce allahumma hadha anni wa amman lam yudah min ummati ya Allah na farkon dai nawa kenan da iyalaina amma wannan na biyun ya Allah ka karba gashi nan ni annabi Muhammad da kuma duk wanda bai samu yin layya ba har duniya ta tashi duk wanda bai samu damar layya ba amma kuma kada fa wasu su fake naji wasu matasa suna fakewa da wannan hadithin wai ai gwara mu bari annabi muhammad ya riga ya yi mana layyanmu ba zai kai ladar wadda annabi muhammad ya mana ba wannan ta'awilin ba ta'awili ne mummunar ta'awili bai dace ba don uwa masu girma allah ta'ala ya datar da mu allah ta'ala ya tabbatar da mu ya datar da mu ga dukkan alkhairai da ke cikin waɗannan kwanaki اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم اغفر لنا ذنوبنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين قوموا إلى صلاتكم يا